أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والبكير
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المردود عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم يا رسول الله fasdir ka yi haƙuri ga cuta ta maƙiya inna wa'adar lahi alƙawalin Allah da ya yi wa masoyansa waliyai haƙƙun gaskiya ne Allah zai cika maka wannan alƙawalin tun da kai ne shugaban muminai da waɗanda suka bi ka su ne muminai Allah zai cika muku waɗannan alƙawalin wacce ga firlizar bika ya rasulallahi ka nemi gafarar ubangijin kalizar bika domin a koyi da kai wasabbi kullum ka cuɗanya kana mai ambaton Allah shine wasadi da hamda da duka kana gode mu ubangijinka bil ashi a yamma bayan sallar asar kai ta zikirin Allah wal ibqa wal labkari da safe kai sallar asuba ka zauna kuma kai ta ambatan Allah ko kuma salloli guda biyar ta
إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان يأتيهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير
إن الذين يا رسول الله waɗanda yajadiluna suke jayayya fi ayatin lahi a cikin ayoyin Allah shine alqur'ani بغير سلطان برهان ba tare da wata hujja ba son zuciya kawai ba tare da wata hujja ba a tahun da ta zo mai in ma fi sudurihim illa kibir ba abin da ke cikin irajensu sai girman kai shine kawai yadda suke jayayya da ayoyin Allah da kuma tsammani girman kansu ya ja su ya kai su suna tsammanin su samu rinjaye a kanka mawun da baligi to abin da suke nema a kanka ba za su samu ba fasta izinin lahi ya rasulun lahi ka nemi tsari ga Allah min sharrihim daga sharrin su inna huwa shi Allah sami'un mai ji ne li aqwalihim ga addu'o'in mu'minai basirun kuma mai duba ne bi ahwalihin da halaye ta لقد قلت السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون waɗanda suke musu cewa za a yi tashin alƙiyama ayoyi ga sunan daban-daban an nuna musu ba su gane ba to tambaye su ya rasu lallashi ko kuma ka gaya masa la khalqu samawati wal ardi halitta sammai da kasai da kago falan din su da can babu aka kago falan din aka gina aka bar na khalqin nas ai ya fi girma ga halittar mutane to idan ku Allah ya ƙago san mai ba su ya gina ya ƙago zanen ɗan adam ba shi ya gina shi ma'ana ya halicce shi to ka gaya musu mayar da su ya fi sauƙi da ƙago su da halittar walakin na akasarar nasu amma mafi yawan mutane kafiran maka da sauran kafiran duniya la ya alamu da basu ba haka ba ta ko kuma ba su gane haka ba su sanin haka
وما يستوي الأعمى والبصير
وما يستوي الأعمى shin ana daidaita mai gani a makago kai wani basiri da mai gani suna daidaituwa ba su daidaituwa mai gani shine musulmi mai imani wanda baya gani shine kafiri wanda baya da imani ta
والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولم المسيء قليلا ما يتذكرون
la ba a daidaita su waɗanda amanu waɗanda suka yi imani da Allah wa amili salihat suka yi aiki mai kyau watan shi ne mai kyau tsawa kenan wanda ya imani da Allah ya yi aiki mai kyau shi ne ya kyauta tsakanin shi da Allah walal musi'u ana daidaita shi da wanda ya muna tsakanin shi da Allah ba su zama daidai dalilan ma ya tazakaru na waɗanda suke wa'azuwa yan kaɗan ya zo biliya'i wa ta'i ai tazakirhu dalilan jiddan masu wa'azuwa yan kaɗan ne ƙwarai a cikin mutane sa
إن الساعة آتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون يا رسول الله ba dai duk ai muku misali ba iri iri daban-daban babu irin misalin da ba a kawo musu ba domin su yadda da tashin alƙiyama ba su yadda ba to ga ya musu ya rasulullahi ko su yadda ko kan su yadda inda sa'ar tashin alƙiyama la'afiyatun mai zuwa ne laraba shak babu kwankwanto biya cikin ta kofi da kokar yadda walakin na akbarar nasu Allah ce na sani mafi yawan mutane layi nuna ba za su imani da hari ita ba sai in ka zo amma ka gaya ma ta وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين يا رسول الله هيا بك يا kace Allah Ubangiji Ubangijin ku ya ce a da uli kuroɗe ni an ka ji kurakun in karɓa muku wato ku bauta mani ni kuma in sakan kama ku da alheri innal ladina su ko waɗannan ya saka runa da suke girman kai ga barin ibada ta zan shigar da su aljanna ya zo eh zan shigar da su jahannama wutar jahannama da farina suna kaskantattu ta
الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مسرا إن الله له فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون Allahu allazi wane ne ke wannan magana shine ubangijin nan ja'ala lakum al-laila wanda ya halitta muku dare litaskunu dan ku nutsi a cikin sa wannan hala yayi muku rana mubtiran abin lura ku je ku yi yawo cikin duniya ku nemo abinci in dare ya yi kuma ga dare nan ya yi ku zo ku nutsu ku huta shi ne wannan ubangiji shi ne ke magana inna allah allah lazu fadalin ma'abucin falala ne mai girma alal nas ga mutane ta walakin aka kama nas amma mafi yawan mutane la yashkuruna allah ba su gode wa allah akan ni'imomin da ya musu wala nuna ba za su imani da shi ba ta ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأني تؤفكون duk wannan lissafin da ake muku da kaza Allah shine mai kaza Allah shine mai kaza har yanzu dai Allah bai bari ba domin in kun lura da Allah zai fara magana a cikin wannan littafin da yake bismillah sai ce ar-rahman ubangijin mai rahama ne baya san yayi wa bayin shi iza- azaba sai dai wanda ya kwantare da gangan zalikumullahu mai waɗannan maganganun shine ubangiji rabbukum ubangiji shine ke waɗannan maganganun khaliqu kulli shay'in mahalicin kowane irin abu la ilaha babu abin bauta mu illa huwa sai shi to fa anna ko ko babu Allah sai shi to fa anna da kaka su ku kuna ake juyar da ku anin imani ga barin imani da shi tare da ga hujjoji daban-daban waɗanda suke tabbatar da shi ne mahalicin ta كذلك يوفق الذين كانوا بآيات الله يجهدون wai duk da waɗannan fa duk da waɗannan hujjojin wai kuma ana juyar da mutane gabarin ayoyin Allah duk da waɗannan hujjojin da aka kawo sai a juyar da mutane gabarin ayoyin Allah ba su gane ayoyin Allah sai su zamo suna jayayya da ayoyin Allah ta الله الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين ta a Allah har yanzu dai wannan Allah shi yasa ita wannan sura tana karantar da tauhidi tare da hujjoji waɗanda za su sa Allah a yarda shi kadai yake kuma a kadai take Allahu allazi wannan Allah wanda ake kiran ku zuwa gare shi shine ubangijin da ya halitta muku ƙasa ƙararar ga ta nan matabbaciya ku taka ku je inda kuke so ku yi noma ba ta faɗuwa ba ta rushewa ba a gyarawa sai dai in ai mai wani lahi sai ya ɗan jarabce ko ya girgiza kaɗan domin a nuna muku ne shine Allah shine Allah wallazi ja'ala lakum al-lala qarara wasama'a bina'an ya yi muku rumfa sama ta rufe ku ga ƙasa kuna takawa ga sama ya aje ta kowace ba wadda take kan wani abu Allah ya ce ta tsaya ne kawai ta tsaya babu wanda wani abu yake ɗauke da ita ko wani gimshiki a umarni Allah ne kawai da ya ce ta tsaya ta tsaya wa sauwa ku kai ɗan adam ka tsaya ka duba yadda aka zana zanen ka kuma aka halice ka kallaci kanka ka gani kallaci kanka ya ishe ka hujja waran da ka kuma na tsaye ba shi fa a sanar tsuwarakun ya kyautata surorinku waran da ka kuma na tsaye ba shi ya azirta ku daga daɗaɗan abubuwan da kuke so na abinci wanda ya waɗannan abubuwa zalikum Allah shine ko Allah rabbukum ubangijin fa tabarakallahu rabbul alamin a wannan shine Allah ubangijin halitta gaba daya wanda ya komai da komai wanda yake da komai da komai ta
هو الحي لا إله إلا هو فدعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين huwa da hayi kuma kullum kiraye ne bai bacci bai gyangyaɗi bai mantuwa bai sagala kullum raye yace la ilaha illahu babu wani Allah sai shi Allah guda ɗaya to fadakuhu ku bauta mashi duk lokacin da kai kai ka bauta mai tunda bai bacci bai mutuwa bai gyangyaɗi bai shagala bai mantuwa yana kallon abin da kake yi in ka roƙe shi yana jin addu'arka wa da uhu mukulci na lahudi ku kalkace addu'a zuwa gare shi kuma ku kalkace ibada zuwa gare shi kar ku haɗa shi da wani abu alhamdulillah rabbil alamin godiya ta tabbata ga ubangijin da ya halitta komai da komai wanda yake banta da waɗannan sifofi ta وللي نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين wai duk da waɗanda wa'azozin da aka yi wai ba a daina kiran annabi ga a zo a bauta mu wani abu wanda ba Allah ba shi ne Allah ce ya Rasulallah kuma ka gaya musu ni dai kam nuhitu an abuda ladina tad'una waɗannan abubuwan da kuke bauta mu itatuwa da wasu da kuka sassako da abubuwan da kuka ce alloli ne to ni an hana ni in bauta mu ni an hane ni ga bauta mu komai min dunillahi wanda ba Allah ba lamma ja'aniyal bayyinatu tun da gaskiya ta zo mani shi ne tauhidi kadai ta Allah tun daga wannan lokaci an hane in bauta mu koyi tun da gaskiya ta zo mun rabi da ubangiji da wa umirtu an ka hore ni an uslima ni ka kaina da rabbil alamin ga ubangijin komai da komai ta
هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوكا ومنكم من يتوفي من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعجلون ta a kowallazi khalaqakum ubangijin nan wanda an- an ka ce a kadaita shi ubangiji na ubangijin ku to shi ne ubangijin nan wanda ya halice ku daga turbaya saboda babanmu annabi adamu daga taɓo aka yi shi saboda haka kun ga asalinmu gaba ɗaya daga taɓo ne sun mamin ruface sannan aka mayar da mu mu ƴaƴan daga maniyi mu ƴaƴan annabi adamu shi kuma ubanmu adamu daga ƙasa sun mamin alaƙace sannan wannan maniyin a mayar da shi taron jini ko kuma a ce gudan jini sannan a mayar da shi ɗoka sun mai farji kuru ifilan sannan a mayar da ku a ƙasalan ku zo duniya kuna ƙananan yara ga shi ne sun ma yabƙikun sannan Allah ya ba ku litablugu ashiddakum ku kai matuƙar karfin shi ne ka kamar wata ƙoƙarinku ya cika min salatin sannatin ila arba'ina ƙarfin mutum yana cika daga lokacin da ya kai ɗan shekara talatin zuwa shekara arba'in in ya kai shekara arba'in kuma shi kira sai raguwa Duk Allah shi yi muna wannan kuma litakunu shuyukhan sannan ku zamo tsofaffi bi zanni shini ka ce shuyukhan wa kasari ha ko ko ka ce shuyukhan ko kai mai rafa'a ko ko kai mai kifira biye da kace yayi wa minkum man yatawaffa akwai waɗanda ake karɓar rayukan su ne ƙauni kamun su kai matuƙar ƙarfin ko ko sun kai matuƙar ƙarfin kamun tsufa ya zo musu wali tabdu ajalan musamman ko da yaya kake dai za ka kai wakatan lokaci mahadudan wanda aka iyakance maka sannan ka mutu Allah ya muku haka wala Allah ku ta'qiluna Allah ya yi haka ne domin ku hankalci kadai to Allah ku yi imani da Allah ku kadai ku mutu mai ta هو الذي يحيي ويميت وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون هو الذي يحيي ubangijin nan dai shine ubangijin da ke rayawa wai mitu kuma shine ke kashewa fa idza qada amran idan ya hukunta al'amari shine arada ijar shay'an yasto samar da al'amari inna ma yaqulu da hukum da yakunu sai ce ba abun zamo sai abun ya zama
ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أن يصرفون abin mamaki zuwa ga waɗanda suke jayayya ga ayoyin Allah su ne alƙur'ani anna kai bai so ya kuna anil imani bayan duka waɗannan hujjoji da ƙaƙa suke bari a juyar da su ga barin imani da Allah ta الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا رسلنا وبما أرسلنا به رسلنا سوف يعلمون الذين كذبوا الكتاب كذبوا بالكتاب waɗanda suka ƙaryata da wannan littafin shine alqur'ani wa bima arsalna bihi rusulana abinda muka aiko manzanninmu da shi na kadaita Allah da tashi alkiyama abinda ya tashi bil kitabi nan kuma yace rusulana saboda in kai imani da manzo daya duk kai imani da manzo manzanni gaba daya in ka karyata daya ka karyata manzanni gaba daya sai cike yasa ce wa bima arsalna bihi rusulana fa sawfa ya'lamuna za su san za su sani ƙarshen ƙaryatawa ranar lahira ta
إذ اللغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النير يسجرون za su sani idil al'alar ranar da za a tumbule su fi anaƙihim ga wuyayensu wata lasirin a ɗaure su da sarƙoƙi a tumbule su a haɗa hannayen da ƙafafun da kai wuri ɗaya a ɗaure su ana jan su da sarƙoƙi a kai su cikin wutar jahannama za su sani wannan ranar ta eh shine tila hamimi shine wuta sun mutum nari isu jaruna a janyo su a kai su a cikin wuta ta ثم قيل لهم أين ما كنتم تشركون من دون الله قالوا ذلوا أنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يذل الله الكافرين sun mutum ne da yusu da runa in an ka sa su a cikin wuta kuma a yi ta ƙona su da wutar sun makila na husana a ce masu aina ma su kuntu su shi kuna ina allolin ku waɗanda kuka ce kuna da su can suna ina su zo min dunillahi wani allah ma'ahu tare da shi wahiyar asanamu su ne gumaka su zo su taimake ku yau su hana Allah ya muku azaba alu sai kafirai su ce gallu Allah sun bata gare mu fala na rahu ba mu gane su ballan ta kun ta da kumin kabli shay'an can da can ba a yi muku wa'azi ba kun kai muku za su alƙiyama to su zo yanzu ta ذلك
zalika كذلك يذل الله الكافرين kazalika haka nan yuzillu Allahu al-kafirina Allah zai harkar da kafirai shine kuwa eh a waɗanda kuke bauta ma kahin wannan ranar suna ina eh suna ina sai Allah ce inna ku wa ma ta abudu da abinda kuke bauta ma min dunillahi wani Allah hasbun jahannama yau ku ne kiraruwa na itatuwa da wutar jahannama yadda kuka san ana samun wuta nan duniya itatuwa tana huruwa da su to kafirai da munafukai da abubuwan da aka ce alloli ne ana bauta musu a wannan ranar su ne kiraruwa wutar jahannama ta a zalika haka nan yuzullillahu Allah zai halakar da alkafiri da kafirai wai qalu lahum sai a ce musu zalikum al'azab wannan azaba da kuka ga ana yi muku ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون ta wannan azaba da kuka ga ana yi muku saboda farin cikin da kuka zo kuna yi la duniya ana kiran ku zuwa ga Allah kuna girman kai kuna alfahari kuna cin mutunci masu mutunci kuna jin daɗi in Allah cikin ƙasa bai gaira haƙƙin ba da gaskiya ba wanda ma kuntum da abin da kuka zamo kuma kuna yi na shirka da mutu na tashin alƙiyama da alfahari da kuke yi Allah ya ba ku arziki kuna abin da kuke so kuna jin daɗi shi ya janyo muku wannan ta
ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين da ce udkhulu ku shiga abwabu jahannam kowahin jahannama khalidina kuna abin kaddara madawama fi hatikinta masawal mutakabbirina makoman masu girman kai waɗanda aka yi musu wa'azi suka karyata to makomansu fadisa ya munana ta فاصبرن وعد الله حق فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنهم فإلينا يرجعون ya rasulullahi fasajir ka yi hakuri inna wa'adan lahi alƙawalin Allah da ya yi bi azabin da ya musu azaba haƙƙon gaskiya ne fa in ma nuriyan nak in mun so sai mu bakka ka rayu har ka ga yadda za mu halakar da sunan duniya sannan su koma lahira Allah ya musu azaba idan mun so kan mu wahala da kai sai mu kira ka ka je ka huta shine auna ta wafayan nan abala ta azibihim mu kira ka ka je ka huta ga mu yi masa azaba fa ilaina yurjuna za a je komar da su zuwa gare mu fa ni azibahum mu yi masa az- azaba ashaddu azaban mafi tsananin azaba ta ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وكفى هنالك المبدلون ولقد أرسلنا رسلا يا رسول الله من أيكو منزلني من قبلك كان يزورك منهم أقوي دجاجيس من أسسنا عليك وأندا muka gaya maka cikin alkur'ani su ne guda 25 ruya an arwato annahu ta'ala ba aka samaniya ta'ala da nabiya Allah ya aiko annabi dubu takwas arba'atu alati nabiyya min bani isra'ila annabi dubu hudu manzanni kai manzanni dubu hudu daga cikin bani isra'ila waɗanda aka aiko wa arba'atu alatin min sa'irin nasi sauran dubu hudu daga cikin sauran mutane kaga waɗanda suke cewa wai ƙarya ne Allah bai aiko manzanni ba sai guda ishirin da biyar to su ma ƙarya suke yi domin ga abin da ayat ƙur'ani ta tabbatar wala kadar sanna rusulan mun aiko manzanni min qablika daga gabanin kamun zuwanka minhum man asfana alayka akwai waɗanda muka gaya muka su ne 25 na cikin Qur'ani wa minhum ma lam naqasu alayka akwai waɗanda ba mu gaya maka ba a sai cewa guda 25 ne kawai ba gaskiya bane domin ga alqur'ani ya tabbata wa ma kana li rasuli bai yiwa ga annabi ko manzo daga manzanni an ya ce ya bi ayatin ya zo da wata aya illa bi iznillah sai da izinin Allah li annahu domin cewa su annabawa a abidin bayu ne marbubu da abin bayo kawa ko wani annabi tun daga annabi Adamu har zuwa annabi Muhammad ko wani annabi bawan Allah duk girman annabi bai wuce shi bawan Allah bane kowane annabi bawa ne na Allah ko idza jaa amrullahi idan al'amarin Allah ya zo bin dunil azabi da samkar azaba alal kuffari ga kafirai ubiya sai Allah ya hukunci baina rusul tsakanin manzanni wal mukazzibin da masu ƙaryata manzanni da waɗanda suka yi imani a yi aljanna da su kafirai da suka karyata manzanni ayyuka da Allah zai hukunci tsakanin su bil haqqin da gaskiya wa khasira ulaika al mubtiluna wannan rana waɗanda suka karyata manzanni suka ce babu azaba da za a yi kuma babu tashin alkiyama a wannan ranar da su yi nadama suna cizon hannu ranar da nadama ba ta da amfani
الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون الله الذي wannan zai ubangiji wanda zai hukunci tsakanin mutane da annabawa waɗanda suka yi imani su haɗu da Allah lafiya lau waɗanda suka ƙaryata manzanni to haɗu da fushin Allah to wannan Ubangijin har yanzu dai shi ne yake magana yake cewa Allahu allazi ja'ala lakum al-an'ama shi ne Ubangijin da ya halitta muku dabbobi na ni'ima su ne raƙumma da shanu da tumaki litarkabu min ha kuma dan ku hau wa min ha ta kuluna kuma yayi muku wasu dabbobin dan ku hau إيه؟ ولكم فيها منافع ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تهملون لتركبوا منها دنك هو ومنها تأكلون دنك kuma walakun fiha manasiku kuna da amfani daga gare su menene nononsu da 'ya'yansu da wabarinsu da tsukinsu shi ne gashin da fatar duk ku yi amfani da wa alaiha wa alal fulki tuhuma nuna kuma su ku hau kuma ga jiragen ruwa nan Allah ya yi muku su ma ku hau tsallaka da ku su kai ku inda kuke so duk Allah ya yi muku waɗannan abubuwa kana ɗaukar dutse ɗan ƙarami kana jefa cikin ruwa sai ƙasa sai a samu babban jirgin sama sai a ɗora shi kan ruwa bai nutse ba kuma a hau mutane dubbai da abubuwan da in ka jefa cikin ruwan zai yi ƙasa a sanya cikin jirgin kuma jirgin bai nuke da su ba shi ne wa alaiha wa alal fulki tuhumar yuda ta ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون ويريكم آياته يا آيوين الله نن يدا نونا مك شن أتكين آيوين نن da aka faɗa wanne ne ba gaskiya ba wanda ba a yi ba a cikin abubuwan da muka karanta ɗin nan waɗanda aka ce Allah wala qadar sanna rusulan min qablika minhum man qassasna alayka wa minhum man lam naqassas har zuwa dai karshen nan da Allah ubangiji da yayi muna kaza yayi muna kaza yayi muna kaza duk waɗannan abubuwan da aka lissu wanne ne ƙarya wanda Allah bai yi ba wa yuriku ayati ai ayatul la tu'minun wanne ne ba gaskiya ba cikin waɗannan abubuwa wanne ne ƙarya istibhamu tawbi ta
أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض فما أغني عنهم ما كانوا يكسبون أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون halan ku ya ku al'umman manzon Allah mutanen Makka da suka karyata annabi afa lam yasiru ku ba ku yawo bane sun Allah a cikin ƙasa fa yanzu ku ga kai fa kana aqibatul ladina min qablikum ku ga ƙarshen waɗanda ke gabanin ku yadda ya zama kanu a kasar minhu sun ci ku yawa na jama'a in kuna ganin kuna da jama'a to sun fi ku jama'a wa ashadda quwwatan sun fi ku ƙarfi wa asaran fil arli kuma sun fi ku mulki duka sana an ba su an ba su komi fiye da abin da aka ba ku kama a gana an huma kamin ya kasu nuna amma duk wannan da ƙarfin nasu da yawan nasu da mulkin nasu bai amfana musu komi ba ranar da Allah ta shi kama su Allah ya kama su kuma ba ku ce wa Allah ba ku ba ku kula da wannan ku yi hankali ku yi imani ta فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ta فلما جاءتهم رسلهم da manzannin su suka zo masu bilbayyanatin da hujjoji mu'jiza daban-daban mabayyaniya fari sai sun kai alfahari su kafirai bima indahum ga abin da ke gare su sai suka yi wa manzanni alfahari suka ga sun fi manzanni ƙarfi sai suka yi alfahari da abin da Allah ba su na ilimi sai suka yi alfahari suka yi istihza'i suna dariya suna inkari ga manzannin wa haka nazila bihum ma kanu bi yas'aluna abinda suka zamo suna alfahari da shi suna izgili sai ya sauka musu ta
فلما رأوا باسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين wannan mara aure a tsada lokacin da suka ga azabar mu ranar lahira alu sai suka ce amana fi imani billahi da Allah wa da shi kadai wa kaffarna bima kunna bihi mushrikina suka ce abubuwan da muke hadawa da Allah yau mu ba ruwan mu da su mun kafirce musu mun yarda Allah shi kadai ne kuma a wannan ranar imanin ba zai yi amfani ba to فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا باسنا سنة الله التي قد خلت به عبادي وكفى هنالك الكافرون فلما رأوا باسنا da suka ga tsananin azaban mu qalu amanna sai suka ce sun imani billahi da Allah wahdahu shi kadai yanzu kan ba ruwansu da waɗannan gumaka ba ruwansu da waɗannan shekanun waɗanda suke raba su da Allah da manzannin Allah waɗanda suke sa suna ƙaryata ayoyin Allah yanzu ba ruwansu da yanzu sun yi imani da Allah shi kaɗai wa kafarna bi ma kunna mushrikina sun kafirce mu abinda suka zama suna shirka sai Allah ce fa la yaku yanfa'u yanzu imanin su din nan da suka yi yanzu to bai amfani lamma da auba kuna sun da ba su yi imani ba sai da su ga azaba sunnatan lahi irin abinda Allah yake wuya waɗanda suka kafirce su ma haka nan za a yi musu haka nan ne sunnan Allah allati kada kalatti ibadihi waɗanda yake yi wa bayansa fi ummamin a cikin al'ummomi waɗanda suka kafirce ma Allah Allah ya fa'ahu imani imani dai amfanin wakatin nuzulil azabi lokacin sauka azaba ko an yi imani lokacin imani ba zai yi amfani ba kuma shi a sunnan Allah haka yake yi wa kasira hunalikal kafiruna waɗannan kafirai hasara su ta bayyana kowane ɗaya ta bayyana kusurani da kullum wahidin kowane hasara shi ta bayyana gare shi wa humu da kafiruna su masu asara ne fi kulli waqatin a cikin kowane waqati qabla zalika kamar haka ta
سورة فصلت مكية وآية ثلاث وخمسون آية بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل من الرحمن الرحيم
wannan sura ita ce ake kira suratul fussilat tana da aya hamsin da uku tana farawa da haka bismillahi rahmanir rahim ha mim Allahu a'lamu bi muradihi da zalika Allah shi ya san abin da yake nufi da wannan cewa hemin din Allah shi ya san abin da yake nufi da shi ko da yake dai akwai wasu malamai da suke fasarawa amma fasarar malaman dai ta zama daban-daban shi yasa aka ce Allahu alamu bi muradihi bi zalika amma dai waɗannan suna Allah ne kowanne suna Allah ne da shi sunayen Allah ba su girma tanzilu wannan littafi da muke karantawa abin sabukarwa ne daga Allah mai rahama wannan mubtada mubtada ne labarin su kitabun littafi ne fusilat كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون wannan littafi ne fusilat wanda an ka bayyana ayatuhu hukumce-hukumcensa wato hukumce-hukumcen da ke ciki da ƙistosi waɗanda suke ciki da gargaɗi da wanda yake ciki kowanne an rarraba shi daki-daki ƙur'anan littafi ne abin karantawa arabiyan alhali wanda yake balarabi halin hali ne min kitabin daga kitab bisifati da sifofinsa watan littafi ne wanda aka kyautata ayoyinsa aka yi su daki-daki kuma aka yi shi balarabe aka saukar da shi liƙaunin alamuna da waɗanda suka sani waɗanda suke gane abin da ke ciki ko wane ne su ne larabawa ko kuma malamai ta
بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون بشيرا shi wannan littafi mai ba da bishara ne ga aljanna ga dukkan wanda ya yi imani ya yi aiki mai kyau bishara ne gare shi shi wannan littafi kuma wani zirar mai gargaɗi ne ga waɗanda suka ƙaryata amma da aka zo aka ba da bushara kuma aka yi gargaɗi fa'ara da aka sa ruhun mafi yawan mutane sai suka kau da kai ba su yi imani da shi ba kawai la sam'una ba su jin wannan littafi kama a kabulin wata dabbori ji na lura kuma da karba wato ba su yarda ba sai su karɓar ta ta وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فعمل إننا عاملون وقالوا سيفك تلين نبيك عن النبي قلوبنا زوجيهم في أجل نتا أجل يتي سنة سوني مدى أمنا كجيا منا زوجيهم رفضيا شباب ما جاء أبنا رجل ولا maimakon ba su ce ba su yadda ba wai suna faɗa wannan magana ne domin su fata ma'annabi rai eh su yi irbi shi ya sa suka ce kuru ba lafi a ce nasi mu ma ta da kura ilai ga abin da kake kira mu zuwa gare shi wa fi azanina wa tsaro tikilun idanunmu kuma sun daɗe ba su jin abin da suke faɗa da da tsure umin bainana wa bainaka hijabun akwai hijabi tsakaninmu khilafin saɓani tsakaninmu da kai tsakaninmu da kai dini a cikin addini amma ala dinika ka je ala zainika ko ala dinika je da kake yayi ka je ka yi abin da kake yi ba ruwanmu da kai inna amiluna mu kuma muna nan muna aiki ala dinina ga addinin mu wanda muka gada da iyayenmu da kakanninmu ka je ka yi naka mu ma mu yi namu ta وإنما أنا بشر مثلكم يوحي إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين
to shi kenan da suka faɗi wannan magana sai Allah ya ce da annabi kulga ya mun ka ce masa innama ana bashar ni mutum ne mislukun kuma mutum ne ɗan amma yi ha ilayya an aiko ni ne zuwa gare annama ilahu ku ubangijin ku ilahu wahidun ubangiji ne guda daya fastiqimu ilayhi ku tsaya a gare shi ku yi imani da shi ku yi mai biyayya ku bauta mai ka gaya musu haka ya rasulullahi kuma annabi ya gaya musu wasu kuma ka gaya musu ku nemi gabarar ubangijin ga laifukanku ya yayi muku wailun kaito cewa wailun kalimatul azabi kalma ce ta azaba lil mushrikina ga mushrikai waɗanda ba su imani da Allah ba su kafirce mu Allah kai san ranar lahira ta الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون سوى نيني الذين لا يؤتون الزكاة ودن دبتي إيماني دا الله بباس بعد الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون ودن سكا كافر شيء دران الله يرى سكا تباب تاشر القيامة كيف يتبتل لنا سلام إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون
أما إن الذين أما ودن دا آمنوا سكي إيمان دا الله suka gaggata manzanni da abin da manzanni suka zo da shi na littafi wa amilu salihati suka kyautata aiki suka yi aiki mai kyau lahum ajrun lada ya tabbata gare su gairu mamanunin wanda ba ya yankewa abinda ya sa aka ce mummunai suna da lada wanda ba ta yankewa yanzu misali sai da na abubakar shine wanda ya fara imani da Allah duk wanda ya yi aiki sai an ba sai da na abubakar lada aiki mutum to idan kai imani kai sai wasu suka ga imanin ka suka yi koyi da kai ko ‘ya'yanka suka yi koyi da kai a cikin imani su ma ‘ya'yansu suka yi ‘ya'yansu suka yi har ranar tashin alkiyama duk abin da suka yi na alheri sai an ba su haka nan duk wanda ya kirkiro wani aiki na alheri Allah zai ba shi ladan aikin alheri har ranar tashin alkiyama من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. ف
قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين قل يا رسول الله كجام كشي أئنكم يا ذو بتحقيق لهمزة الثانية وتسهيلها ko ka tabbatar da wannan hamza ta biyu ka ce a'innakum ko ko ka ce innakum shine kai tafsiri hakina wa idhal alifun ko ko ka shiga a'innakum ka shiga da alifun mai rahu ma tsakanin bi wa jahaini da hukoce da guda biyu biya da kai yayi kullu ka ce ma a'innakum yanzu ku dinnan la takabburuna za ku kafirce billazi khalaqal dawla ubangijin da ya halicci kasai gaba daya shi yawmai a cikin rana biyu ranar ahadi wal isnin ranar lahadi da litinin kuma abin da ya sayaka ba dan rashin kayan aiki ba ba dan gajiyawa ba a'a ba dan yawan aikin ba a yayi haka zai ya koya muku nutsuwa a cikin al'amuran ta wata da aluna lahu an dadan sannan ku sanya mashi kiyoci ubangijin da ya wannan shi kadai shi ne za ku sanya mashi kiyoci ku ce za ku bauta mashi tare da su zalika rabbu zalika rabbu zalika rabbu ko ka ce zalika wannan rabbul alamina shine ubangijin talikai ko ko ka ce zalika rabb wanda yayi wannan shine ubangijin talikai malikul alamina shine wanda ya halitta halitta gaba daya jam'u alami jam'u ne na alami wa huwa ma wallah abinda ba adam ba duk abin da ba ba Allah ba sunan shi ala wa jam'u laka talati alwa'i saboda sabawar dangogi shi ya zo da ya'i wa nun ko kai da ya'i ko kai da nun ta galiban lil uqalai ma'ana dai wanda yayi wannan shine ubangijin talikai shine Allah shine waɗannan abubuwa gaba daya ta shi kenan har lokacin ya shiga alhamdulillah Allah ba mu lafiya Allah ba mu zaman lafiya Allah shi muna gafara Allah gafarta mu iyayen mu da malaman mu da shugabannin mu Allah gafarta mu ƴaƴan mu da matan mu da shukokin mu da sarakunan mu da kakannin mu Allah shi yi gafara ga sarakunan mu na addinin musulunci da shugabannin mu Allah gafarta mu waɗanda suka asasa wannan alheri mai gidan alhaji Mode sarkin dawaki Allah ka saka mashi da alheri Allah ka yi wa zuriya shi albarka Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ka biya dukkan bukatocin mu Allah ka yaye mana damuwa mu duk abin da muke tsoro Allah ka tsare mu Allah ka biya bukatocin waɗanda suka ce ni wasu addu'a Allah ya dawo da arzikin Najeriya da albarkan manzon Allah mu yi niyya mu karanta Fatiha da Salatul Fatih الذين أنعمت عليهم والعادي إلى صراط المستقيم وعلى آله وصحبه